مقتالته بخيره وفي كل قتل فالكثير بسيره وإن تجتروا الحبال كلام جغيره دوم الانتداء المصطفى على غيره فذكر رسول الله على وامجده بذكر رسول الله يعلمه وعاتبه وقلبي اليه بالصبابات يصطلي وليس سواه مغربي ومؤملي دليل الورى والليل للصبح يندلي جميعهم والنار بالنور تغمد فمن جاك به ليذكره أفكره وهم به أعجابه وتقلبد فيه لنا إلا في الشوك سلسله دواء بأدواء الخلود موكل فمن شك بالإبرار فالإنس يشهد لما سقى بالهدى من الحق قوة وأرسله مولاه للخلق قدوة وحين سلام زيدك والزور سلوة جاءت بين الإنس والجن دعوة إلى الله بأسمائهم تتردد دعاهم فلبى من هدته علاقتهم وقد عاد من ذكر النجاة شبابة ومن لم يجب دواء فللسيف لاقتهم إمام الهوادي حسن مراقة بعاصم من التوليد لا يتقصد قريب وإن شدت إليه المفاوض آخر من سر النفوس كرائد وطوبى لمن أضاء به وهو فائز ديانته ستر عن النار عاجز ومن ضل عنها فالعذاب المخلد خائره أضاء من الشمس قوة شمائله كشاهد وخبرة ضائره كالروم مسنا ونظرة دلائله كالشهر نورا وكرة فلا نور يستهوي ولا الهوى يراد بنى بنية الإسلام من أعظم البنى تعاد بأسوار من الجنب والقناة بالله ما نسى ولله ما فنى إذا الشرك تسعه عن الدين والسنة إلى علم إلى داء الهدى يتوقدون مشابه العلوم لم تكن في تفاسير شهادة على مسألة التهاجر ولله ما للمصطفى من محاضر جلبنا بالماء ونفس الزواجر على أنه بالهدى والقرب مفرد والفرد غلب الشرف أطعم بجمعه يئن فؤادي للوقوف برحمه وصدره من قلبه زاه بنفعه دائم الذي تكلت بشيء بها يسعد الآوي إليها فيسعد وإذن الهدى نوبا كريم بإرثه فدين جميل خذ الحياة وبشر وكم طاب من قلبي به بعد خبثه فلم يقدر رزقه يوم بدري ولكنه بالناس للناس مقصد قاتله مسلم أيتك عن كذب فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يفاده به جيش ويؤمر مسجد كهاشم منه مشربي مهند والعمر جميل وسهم مسدد وكم مأنة للمشركين وأهته وقد هد من بنيانهم كل ركعة يخربها في لعنة صنع برهان دفعنا به عن نافذ كل شبهة إلى تبع البرهان فالإفك مهمد تقلص عن التبليغ عن غير فاهة وللعهد والتأكيد من غير شبهة ولما تنهى عن بلاد وفتحة دخلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أماكن مهمد والملهم الموعى إليه المنبه فلا لب في العلبات يشبه لبه وإذ جيء بالتخيل فاختار ربه أنا ليلة الإبراء ممن أحبه وثانيه القدس والناس هجته وعاد على عن زلة ومهانة وقام
استهانة مظلوم هو هاجلا لأمانة جنوب اتفاق الأجل ومكانة وأجبان فيها هذه ليس يبعد تخلص بالتدين من كل آفة ولا تعب أجل لم يعد كتابة وأدناه تخصيصا له بإنابة إذا التهبت للشوق نار اقتدائه ونمده والغرب ذوق ارتياهه تنفرت عنه حين أذى تقدمي وقلت من عليه صوتي وما فيهتني تبكي إذا أنفت دمعي من تمي نمور النبوة عنه ترك الجنان ولا رب إلا القرب إن كان يفسد تكادر وصفه عن كريم سباتي بفضل سجاياه وترك ذاته ومن يعود الرمل في عرصاته تعبد على الإيراد من موجبته ومن لا يجير البحر والبحر مسجد
لقد خاب من رجته كف سمائه ولا أتناه مخارج عن سلائه ومن هذا أنه بيعت من فلائه دوائر تقام دموع بنت امتدائي وجه الله خير العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق على خاتم ما سبق نازل وسيلة ولا آله أسعد المستقيم وعلى آله أفضل من الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم wannan harafi na dalke nan mara dugo mhm ألا فذكر المختار تهزو بخير to shi alfazazi Allah ya kana masa rahama yace alana an fa zikrul mukhtara ku ambaci annabin zaki tahzu bi khairihi sai ku rabauta da alkhairin shi yaban naku wato yaban manzo Allah akwai alkhairi dewa a ciki mun yaban manzo Allah kirari ne karanta salati ne gare shi da gaisuwa duka surati taslimi alal mustafa fukutu yace na fifita ne saboda yawan karanta gaisuwa ga annabi to kirari ga manzo Allah karanta gaisuwa ne ga manzo Allah fi kulli qasdi وفي كل قصد فلتسير بسير bal tasiru bi sayrihi ku yi tafiya da irin tafiyarsa shine ku yi koyi da sunnarsa kenan fi kulli qasdin a cikin dukkan manufa duk abin da kake ko me kake a rayuwa akwai sunnar manzo Allah a cikin sa akwai tafarkin ma'aiki a cikin sa dubiya ya annabi yayi ya ya tafiyar manzo Allah take me ya dace da shari'arsa a cikin komai mhm وإن تشترون فالكلام بغيره ko kalami ko na fa'al kalami eh saboda ilafa ko wa in tashtaru na fa'al kalami idan kuna so ku sai wato zance mai amfani bidairihi ku ba da zance mai cutarwa mara amfani kenan ku su ku karɓi mai amfani ku ba da mara amfani to da un da ulin tidahil mustafa madaha gairi da uma da hagairihi ku bar yaban wani annabi limtidahil mustafa ku koma ga yaban annabi mhm فذكر رسول الله أعلى وأمجد ambatan wato manzan Allah a ala shi ne mafi ɗaukaka wa amjadu shi ne mafi girma idan an ambaci wani an karanta masa yabo an masa kirari to sai dai a yi masa ba don zatin kansa ba sai saboda annabi an fahimta ai to kowa ya hakan nan amma haƙiƙa shi ne ke cewa wato ci- o- o- o- fahubbu ciwal mahi a mayatuwar fisku ai son wani annabi balagana har ambaci ya ai makanta ne sai ce ciwa hubbi alil mustafa sai dai san ahalul baiti wa sahabihi sai kuma san sahabbai wa man kana siddiqan mata hasal haqu a cikin sahabban ballantana wanda ya zama siddiqu sai kuma ce wa qaumun qafo min haja ulai sarmadan sai kuma mutanen da suka bi tafarkin wayannan su ma sarmadan fa amruhum musdiqu wa hubbuhum musdiqu sai fara kawo fa maliku wannan umanu ahmadu kullum kada shafi'i to shehu di ya sallama wayannan ya ya ya yi bin sai musu jinjina yawa كذاك أبو العباس أحمد سيدي كذاك الجنيد السالك العلم الشرقو كذاك صوفا يكي ننقبا كده دو وإنن أنا يبنس أيبا مسو أصوص سبو دا النجي أم فهمت أي shi kuma manzon Allah ba shi da wata illar da za ka so shi ba wani dalilin da za ka so shi don zati shi na zati ne kawai kana son sa ne don zatin Allah an fahimci shi ne magana yauwa to haka yake to
Zikir Rasulillahi Asumu wa Atali.
Asumu ina ɗaukaka a Atali ina ɗaukaka dai da zikin Rasulullahi da ambatan ma'aikin Allah nake ɗaukaka in ji alfazazi.
Waƙarbi ilaihi bin sababati ya sutani.
waƙalbi zuciyata yastali yana ƙunƙuna duk sababati ilaihi saboda soyayya ta zuwa gare shi bege na gare shi
Walaita siwahu matsalabi wa to mu'ammali.
matsalabi abin nema na wa mu'ammali da abin guri na laisa siwahu ba wani annabi bane shi nake nema wal matlubu zatuka wal garad haka shehu ya faɗa ko irin wannan kenan wal matlubu zatuka wal garad matlubi abin nema garadi bukata zatuka zatinka annabi to Dalilin wara wallaini bi subhi yanjali.
dalilul wara jagoran halitta wallailu duhun dare yanjali yana yayewa bi subhi daga zarar hudu safiya kuma sai da tafiyar da da duhun dare saboda haka shine jagora shine mai shirar halitta a cikin dare kaga taurari ne su duhun su hasken su baya yayi duhu ga baki ɗaya ko amma dai sa shi ne da kai su ma amma mai tafiya da duhu ya shafe shi gaba ɗaya sai safiya to shine kwatancin annabi kenan Mhm.
Shafi'uhumu wa naru bin nuri tuhumadi.
shafi'uhu shine kuma mai ceton halitta shine mai yi wa halitta alfarma Allah yana yi ya duba alfarmarsa ya yi abu wani ya ce shi ba ka ce masa saboda annabi ba ya yi kaza ko to shi kuma Allah yana yi saboda annabi ka ga mutum sai bai riƙe naka shi shi ubangiji yana yi saboda annabi a gurare da yawa ya faɗa haka inna Allah tajawaza li an ummati al hada'a wan nisyana Allah ya yafi wa al'umma ta kuskure da mantuwa saboda ni li saboda ni hadisi rawahu al-bukhari a gani mhm da yawa kuma ga shi nan da abubuwan ba sa lissafuwa ko to Wa naru bin nuri tuhumadi.
wannan rubuta tuhumadu ana bice ta bin nuri daga zarar hasken safiya yanzu kun kunna fitila a ci balballe waye da sauran rubuta wannan ma dubuta ce ai in kaga tana ci ra- has- safiya ce ba ta yi ba kaga sai a shafi ta kuma to kamar zarka bihi ina yanzu a fukar ko yuzkaru dai yawa faman shakka fihi din mai kokonto a cikinsa afkalu to shi nan mai makyarketa ne hina yuzkaru yayin da ake ambatansa mhm wani wani wani abin da muke muna jin daɗin sa dinnan wallahi wani wannan tashi hankali ne a gurin sa kuma mai sallah ne abin da zai baka mamaki kenan wani tashi hankali ne a gurin sa wannan kuma mai sallah ne shi ma zai ce qala rasulullahi kaza duk irin wannan abubuwan zai fada amma wannan abin tashi hankali ne a gurin sa ya za a yi mutum kamar kowa a zo na ita faman yaban sa ana sai wannan hanyar ba karamin masifa ba ce in aka yi ta za ta karya imani yawa domin aka in aka kasa da manzan Allah to kuma ba magana lamari ya lalace to ine mai raurawa mai makirketa ne shi ine zukaru to hammu tuhammu bihi a hasha'uhu watu to kalkal hammu ana soya a hasha'uhu kayan cikinsa bihi da ambatan annabin nan fa wato kalkalo ana raurawar da kayan cikinsa shi gani ke kamar za a yi shirka ne ma da Allah ana ambatan manzan Allah din nan kuma so- kuma soyayyar babu ta a cikin cikin nasan babu ta a zuciyar tasa baya kuma so ya so din ai kaji saboda ya ma ce ba ma soyayyar ma a cikin addini shi ya laluba qur'ani tun daga farko har ƙarshe bai ga inda aka ce a so annabi ba saboda haka duk wannan zancen soyayyar da ake shi kaman jin jin sa yake kaman an an saki layi to wa bihi lana Amin.
billau ati shauqi kalkal salsal ruwan daɗi ya tabbata lana gare mu fihi a cikin yaban annabi yayin da shi kuma yake soya shi da wutar yaban mu kuma ruwan daɗi ne gare mu a cikin yaban annabi min lau'ati shauki saboda tsanin soyan mu da shi saboda tsananin wato kunkunan begen mu da shi Mhm.
dawa'un bi adwa'il qulubi muwakkal ai shi wato yaban annabi dawa'un magani ne muwakkalun abin wakiltawa bi adwa'il qulubi da cutukan zukata shine mai tafiyar da cututtuka in kaga masoyin annabi duk matsalar da yake ciki a duniya duk damuwar da yake ciki a duniya duk shirgin da yake kansa in ya shigo cikin halkar wato yaban manzon Allah to sai a ji wannan abin kuma shikenan sai yasa maulidi ina akwai alheri a ciki masifu da yawa suna sassautawa a cikin zuciya da damuwa to faman shakka kamar shakka bil ibrahim falhishu ya shahadu to faman shakka wanda duk yake kokonto fil ibrai a cikin warkarwa to falhisu ganin ido ya shahadu yana shaida da warakar sai an zama maulidin nan da ma'aiki duk ko kasuwanni ma sun canza sun samu albarkatu gashi nan baya lissafuwa mhm kama saka bil usuda min alhaqqi to da masaka yayi riko bilu suka da amintacciya urwatan igiya min alhaqi ita ce gaskiya Mhm.
فأرسله مولاه للخلق قدوة fa arsalahu maulahu ubangijinsa sai ya turo shi qudwatan lil khalqi jagora ga halitta kaf
وهين سدا بالإفك والزور سدوة wahina sada yayin da ya tumbe saduwatan tumbe shine ya danka bil ifki wa zuri da karerai yadda muke ƙarya Mhm.
دعا الثقلين الإنس والجن دعوة da asakalai ne sai kirayi nauya ya bi su ne insa wal jinna wato mutum da aljan kenan da a watan kira tattaraddadu gashi nan نعم تتردد إلى الهجر في أسمائه to kira nan take ta kai da komo fi asma'i ma cikin kunnuwansu ilal hashir har a nade kasa har zuwa taron alkiyama wan alqur'ani ba zai shafi ba komai ya kai duk inda abu yake duk inda abu yake wajen sai a neme shi a rasa ana nan ana nan sai a neme amma ban da qur'ani in ma ba a neme shi an rasa ba abin sai ya canza sai ya canza kala ya sai na qur'ani ko dugu ba a canza ba tare da ƙwararren makiya masu kaifin kwanya da suke son yin haka din to ka gani yana nan qur'ani tangaranto دعاهم فلبى من حدثوا علاقة da ahum manzo Allah ya kiraye halitta mutum da aljan man hadatu alaqatun wanda soyayyar Allah ta koro shi falabba sai amsa kira sai Allah ya so bawa to وقد آن من سكر اللجاج إفاقة to ifaqatun wartsaka min sukurin lajaji daga mayan nan na musu kada ana lokacinsa ya yanzunta lokacinsa ya yi don hujja ta bayyana karara
ومن لم يجب دوءا فبالسيف to داقة wa mallami ji wanda yake karbawa ɗau'an da biyayya da mika wuya falin sai fi dakatun akwai iko ga takobi za a sa takobi na shari'a takobi na musulunci takobi na jihadi dole ya bi idan kuma duk wannan bai cin masa ba to takobin azra'ila aina nan tafi kansa ko yana mutuwa sai ya sallama wa manzo Allah gabaki daya ya laitana da'ana Allah wa da'anar rasula ba kuma amfani to دماء الهوادي إن أصبتهم مراقة bi armin بعظم من التوليد لا يتكسر dima'ul hawadi jina nan wuyaye muraqatun abakwaran yarwa ce in asatu in ta saba annabi bi adadin min at-tauhid za a kwaran yadda ita ne da takobi na tauhidi na la ilaha illallah kenan la yataqassadu wanda baya da kusa baya da kushewa baya disashewa mhm
قريب وإن شدت إليه المخاوف to qaribun annabi kenan manzo Allah makusanci ne tare da shi muke wa in koda al-mafawiz jazza shaddat ilaihi ta nisanta zuwa gare shi tsakanin tsakaninmu da shi jeji bayan jeji jeji bayan jeji to fa maskanu hude bainal hashawat ra'ibi kamar yadda muka yi ko yana nan zaune daram a cikin zuciyarmu to أحبته من سر النفوس جرائز gara'izu ɗabi'u min sirrin nufusi daga sirra- sir- sirrin rayukan mu'ahabbatu ta ƙaunaci annabi Mhm.
فطوبى لمن أضحى به وهو فائز faɗu ba farin ciki ya tabbata ajan ta tabbata liman adaha wa huwa fa'izun bihi ga duk wanda ya zamo ya rabauta da shi ya wanda ya samu annabi wannan wannan wannan ya gama arziki ya gama farin ciki Allah ka arzuta mu
ديانته ستر عن النار هاجز diyanatuhu addinin annabi suturin sutura ne hajizun mai sha makancewa mai tsarewa anin nari ga barin wuta
فمن ضل عنها فالعذاب المخلد to wanda duk ya bace ga barin addinin annabi ya bace ga barin tafarkin nan ta manzon Allah to fal azabu azaba al muhalladu abin dawamarwa ta tabbata kuma kansa ba
مقائله أبها من الشمس قرة mahailuhu alamunsa su ne wato dalilan annabtarsa a bahagurratan su ne mafi kyawun haskaka mina shamsi daga rana sun fi rana haske sun fi rana bayyana Mhm.
شمائله كالشهد طيبا وخبرة shama'iluhu wato tadodinsa kuma ka shahadi kaman farar saƙar zuma suke ɗiban wajen daɗi wa kubaratan da wajen jarrabawa in mutum ya jarraba tadodin manzo Allah zai ji su wato abinda zai iya kwatanta su da shi a cikin abinda mutum zai ɗanɗana shi ne kamar zuma wajen zaƙi isu kuma ayoyinsa mu'ujizozinsa dalilansa na annabta to abinda za a iya kwatanta su da su shi a zahiri shine rana kuma fa wannan fa duk abinda ake faɗa ya gaya maka mada'ihu la ta'dul haqiqata kullah duk wannan abin ba wai mubalaga bane yawa ba wai mubalaga ake ba ba wai itinabi ake ba wani ba wani majazi ake faɗa ba haka abin yake kuma ya fi haka bayyana dalilan manzon Allah a fili suke fiye da bayyanar rana alaihi salatu rabbihi wa salamu Mhm.
فطوبى لمن أبها به وهو فائز wa tsufa mun gama wannan نعم ديانته جسر عن shi ma dai mun gama من ضل عنها shama'iluhu ka shadi makai sai fada'iluhu karraudi husnan wa nadratan fada'iluhu darajojin manzo Allah fifikansa karraudi yanda ka san wato dausayi suke husnan wajen kyau wa nadratan da ni'ima mhm دلائله كالشهب نورا وكفرة dalailuhu hakan nan kuma dalilansa kuma ka shuhubi kaman taurari suke abin da yake shiryatarwa zuwa gare shi kaman taurari suke nuran wajen haske wa kasratan da wajen yawa
ولا الشهب يستهوي ولا الحق يجهل falar zuru wato ƙarya laye sahwi baya rinjayar mutum ai ma- ai ƙarya a zo a soki addinin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a rinjaye ka da shi a ba dai wannan ba walal haqqu yujhadu haka nan ba a musaitar gaskiyar annabi ko kafirai ba sa musaitar gaskiyarsa fa innahum la yukzibunaka ko walakin zalimina bi ayati la yajhaduna
بنى بنية لله من أعظم الزنا bana manzo Allah ya gina bunyatan lillahi ginin Allah shine musulunci min azamil buna wanda shine mafi girman gini kuwa ba taba gina abu irin wannan ba ginin musulunci ko ba haka ba mhm.
وهذا بأسوار من الجيد والقناة to haɗu da ake kewaye ginin nan bi aswarin minal bidi wato da soraye su ne katangu na fararen masu wa- na fararen takuba walƙana da jajayen masu abinda ake kewaye wannan gini da shi kenan Mhm.
فلله ما أرسى ولله ما بنى falillahi ikon Allah ma arsa mamakin abinda manzo Allah ya kafa shi wal jibala arsa hako mamakin abinda manzo Allah ya kafa shi shine lamarin addini walillahi ma bana mamakin abinda ya gina Mhm.
دون الشرك جلاه عن الدين والدنى hilalu
هلال بلا علاء الهدى يتوقد to duk da shirki duhun kafirci jallahu an dini wadduna hilalun wata ya tawakkadu da yake huruwa haske bila ala'il huda da kyalkyalin nan na shirya jallahu ya yaye wannan duhu na kafirci an dini gabar lamarin addini wadduna da lamarin duniya shari'a ta zo ta game lamarin addini da lamarin duniya kuma
أتى بعلوم لم تكن في to دفاته su ne magana su ne aniddini wadduna ɗin ya zo da ilimai na lamarin addini da lamarin duniya ya zo da ilimai lamta kumfi da fatiri wanda ba a taɓa samun su a cikin takardu ba ko littattafai ba babu shi ba za ka sami irin alkur'ani ba a cikin zuwa da ilimai shine abinda maulana mashuhu tijani yake faɗa radiyallahu anhu yace shi qur'ani wato kwatancinsa da wani zance ba shi ba da aka tambaye shi game da ƙwar'ani da salati ya ce to ai shi ƙur'ani danganansa da wani zance ba shi ba salati ne ko waninsa kuma salatin kowane iri ne to kaman danganan zatin Allah da zatinka shine in ka iya kwatanta su to shine kwatancin alƙur'ani da wani zance ba shi ba in ji shehu tijjani ta so su tsinannu sun ce wannan ce salatul fatih ta fi ƙur'ani Allah ya isa to wannan shine magana maulana shehu tijjani ban taba ji an yi wa qur'ani wannan sifar ba danganan dai qur'ani da wani zance ba shi ba to in ka kwatanta zatin Allah da zatin ka kai mai magana to shine danganan zance kowane irin zance ne da kuma alqur'ani to kaga an gama magana ba wata ba wani siffa da za a yi wa alqur'ani da ta wuce kuma wannan saboda haka yace fifikonsa ta fuska biyu ne fuskar farko kasancewarsa kalamin zati zance ne na zati ta wannan babu yadda za a yi a kamo alkur'ani zancen zati na biyu mashtamala alaihi minal ulumi abinda alkur'ani ya kunsa na ilimai na hakika da na shari'a na zahiri da na baɗini na duniya da na lahira na ɗaiɗaiku da na gabaki ɗaya da juzu'iyya da kulliya to abin da yake dilala zuwa gare shi to wannan tekun da ya ritsa halitta ne ga baki daya alkur'ani tsarin nazaminsa bayan da za a yi littafi ko ya kunshi ilimi ba a kuma karanta shi ba a san me ake karanta ba ana jin daɗi akwai littafin da za ka iya yini kana karanta shi kana jin daɗi ba ka san me kake faɗa ba to wannan ma kawai ta yi shi ƙur'ani mu'jiza in kaga an karanta abu ana jin daɗinsa ba a sama na sabatu waka ne ita ku waka saboda wazani dizzance mauzuni yana muwafaka da nasu wannan wazanin shi ke ganka amma tsuran magana ce tiriyan tiriyan tiriyan labari ana yin sa baka san me kake faɗa ba kana yi kana jin daɗi Allah bai taɓa wannan ba sai a cikin kitabun lafi kuma kuma an zo da tsari irin wanda za a shirya ma zance na addini tsarin addini da makarimul ahlaki kad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'alal lagwi mu'riduna والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن اتجه وراء ذلك فأولئك هكذا yake karanto mana siffofi na muminai na manya-manyan ɗabi'u da kirki wanda zina wuli amana ce mu'ahadihim ra'una bayan ya gama wannan kaga lamarin addini kenan da kirki siffofin muminai siffofin annabawa sai kuma yace da kada halakan al-insana min sulalatin min dini ثم جعل نسله ثم جعلني ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة إزاما فكسونا إزاما لهما ثم أنشأنا وخلقنا الآخرة wannan kuma ilimi ne na rayuwar duniya shi kuma ba a taɓa yin littafin da ya zo da irin wannan kuma inna kuma ba da zalika da mai tuna sannan kuma kuma inna kuma mai gano tuba a suna to hakan nan hakan nan sai kuma ya shiga labarin annabi nuhu wanda kadarsa na nuhan kuma aka shiga labarin annabi to haka alkur'ani yake da sarka yanzu wannan ilimin na cewar wala kadar halakan al'insani min abin nan min sulalatin min dinin din nan tun nan da shekara 400 kai na farko dai yanzu masanin kimiyya kimiyya dan tayi a ciki idan ya ji wannan ayar guda biyu ولقد خلقنا الانسان من سلاله من دين دين to in ya ji to wa'annan ayoyin zai ce wannan karatun bai wuce shekara 100 ba a duniya diyan da aka bai wuce shekara 100 ba a duniya wannan karatun saboda ba a san yaya tsarin ake samun mutum ba a ciki ta yaya mutum yake zama mutum kuma ta ina yake fitowa kaga sulala din nan sulalan nan to karatun ba kankani bane sannan ƙararin makinin to babu wata siffar da za a yi wa mahaifar mace irin wannan kalmar guda biyu ƙararin makinin ina aka karanto shi a tabi ulumin lamta kumfi da fati idan mutum ya san qur'ani wallahi billahi allazi wani abu ya je na burge shi wai ka ga abu kace banu isra'ila wannan shi tabbatar da musulmi bai san me yake tare da shi ba shi ya tabbatar da bai san me ya kunsa ba ranar kirgi rage wato na yi kamar na na rikice da na ga wani na je asibitin murtala dinnan na ga wani wato wata katafila tana da wani dunkulenan karfe ana duka shi a ƙasa ana rara kirami a gurin abin da ya zo min anan wa an zannan hadida fihi ba'asun shadidun wa manafi'un lin-nas wannan mazaharin ayan ne yake bayyana a gurin hadidin ne gashi nan Allah ya halitta karfi a cikinsa wanda ya sanya shi wato babu abin da bakin karfe ba zai tankwara shi ba ya fasa shi ba sannan kuma amfanika ga aka alkur'ani yake to shi qur'ani kaidarsa ɗaya ne muhimmansa bai zo wai ya maka tafsilin duniya ba da abu zai ishara zuwa gare shi ne ya wuce kawai to tun da bai tsaya ma ya maka bayanin sallah a zara raka a hudu ba sallah waye ka balantana ya ne ma bayanin wani tsira da waye ya fi karfin haka kitabun lahi ya fi karfin wannan to amma mushkilan ba mu san me muke tare da shi ba wallahi tallahi shi sai shi ibrahim ce wala daira anni a qara'u zikra a arif ba abin da yake damuna saboda ina karanta qur'ani kuma na san ma'anonin sa da kan wanda ya san qur'ani to ba zai ba wani abin da zai kalla waya wani daga amma duk an mai da karfi da yaji aka mai da mujahilai wallahi amma duk ilimi yana tare da ƙur'ani to yanzu makarancin ƙur'ani wai shine kuma baya saboda gidan ƙarya duniya Allah ya isa to muje na'am shahadatu ha shahadatu ha shedin nan shedinta shedin annabta annabi lam tattare ba ta raurawa bi ta hatu da ƙarerayi dan a zo a ga wani ƙarerayi a waye ba za ta raurawa ba shedu ne tabbatattu ka fafu falillahi malil mustafa min ma'afalillahi ikon Allah malil mustafa min ma'asiri wato mamakin abin da ya tabbata ga manzo Allah min ma'asiri na fifikai
dalalna bi ijma'in wa nafsin tawaturi ala annahu bil hubbi wal qurbi mufrad dalalna mun kafa dalili bi ijma'in da gamuwar halitta ga baki daya wannan ba ma gamuwar malamai bane gamuwar halitta baki daya wa nassin tawaturi ga kuma nassosi na littattafan Allah a jere su kuma ala annahu bisa cewa shi annabi mufradu ya kadaita bil hubbi wal qurbi da soyayyar Allah su wancan ba san soyayya sai suka ce ba a taba yin mutumin da ya sa a irin sa ba haka kafirai suke cewa kagari wal qurbi da kuma kusanci da Allah ba kamar sa huwal fardu huwal fardu daraja wal fada'u jam'i huwal fardu shine makadaici sarki makadaici kad gassal fada'u wanda sarari ya makara bi jam'ihi da taron sa kuma taron ka san hadda mala'iku a ciki ila ma kuma gashi hadda Allah a ciki ba mun yi bayani ba inni ma aku Allah ya faɗa yace muna tare da ku to yahinnu yahinnu fu'adi bil hukufi bi rabbihi yahinnu fu'adi zuciya ta na bege lilu ufi na tsayuwa da rabihi a gidansa na jini da ci gidan ma'aiki Allah ba mu magana
asabburu min kalbi yuzahu bi nafsi Allah ya sa addurru ciwo min kalbi na zuciya ta yuzahu an agusar da shi bi naf'ihi da amfanin maganinsa
دعائمه التي استقلت بشرعه da'aimuhu shika-shikansa ginshikansa Allah ta taƙallar da shari'i wadda ta kafu da shari'arsa kaga sallah kaga zakka kaga aikin haji kaga azumi to shari'a ce take tsayar da su kususan sallah zakka haji shari'a ce take tsayar da su shi yana asomuli ba inda za ka yi da azumi to za ka yi tabin sanin ya shiga ɗaka ya fito ci abincinsa ya fito ci yana azumi bayan da za ka yi da shi ya sa ma dama shi Allah ya ware shi ce a samu li wannan na wani ni kaɗai na san me yin azumi amma in kai sallah za mu gani bayan da za a ce wai mutum wai baya sallah ko ko a'a sallar juma'a baya fitowa wataƙila ko a maka yake yi in ya ba in ba ka sallah ba ka sallah kawai yawa shine magana a ce a wannan saboda tsannin walitaka sama ba a ganin sallarsa ko ba san ba ruwanmu da shi kawai ko in za ka walitaka fito kai sallah malam cikin jami'i shine magana ta gaskiya to wannan duk addini abin da yake tsayar da shi ya kafa shi shine shari'a dan in kaki ba kyale ka za a yi ba in kaki ba da zakka zuwa za mu karɓe ta da ƙarfi da yaji dole sai mun lissafi kuɗin ga kaf kana so ba ka so mu kwata don ba naka bane ka ci haƙƙin mutane sai a zuwa kwata to shari'a ce take rike addini yanzu kaga da ba shari'ar ake abin da aka ga dama ana zuwa ma masu sallan nema da suka hau sarauta sai suka ce aikin hajji ma ba ruwan gwamnati da shi nan da nan sai ninka ya koma ya zama ya ninka fiye da da su marasa sallar ba su yi haka ba sai masu sallar ne suka zo suka yi haka saboda tsanin zindiƙanci Allah ya isa to نهاية أجل آوي إليها يسأل da ha da ita ne wato da shari'ar manzo Allah ne yas'adul awi ilaiha mai taro da kai zuwa gare ta eh, yas'adu yake arzuta fa yas'adu kuma ya daukaka mhm ورثنا الهدى عنه فأكل بإرث warisanal huda anhu mun gaji shirya daga annabi fa akrim bi irfihi mamakin girman wannan gado manzon Allah ya fi karfin ya bar duniya ya bar kudi wane mutum na ya bar kudi wai kufan a zo ana raban gado ha wannan ba annabi ba wannan wannan yujillu ya alu an zalika annabi ya girman ya dauka gabarin wannan haka nan kuma dukkan annabawa ka suke ba sa barin kudi wai a zo ana rabu yawanci auliya ma in sirrin su ya kai sirri ba sa barin kudi yawwa ba sa barin kuɗi galibi sai dai su bar addini su bar sallah da lazimi da wazifa da karatun alkur'ani da karatun ilimi da abin da suke bari ke sai dai suna da ita cewa sun tara kuɗi sun ajiye saboda jamala ta suna tare da annabi wannan jamalar sai a dinga ganin cewa miliyo su miliyoniyoyi ne wallahi bai da kosisi haka ne yake ba ko su sai tsanin jamala kawai ta annabi ya zunu na biya haira wala haira ina mara au hadratul mahabubi sitira jamaliki sai ya mutu kun gani inda kudin ka gani masu kudi dai suna nan da kudin su amma amma nan ina wani annabi abin da yake gadarwa ilimi inna ma warrasul ilma abin da suke gadarwa ke su sun fi karfin kudi to
ففي نشره أفجل آياته بطي ufanil hayata ina karar da rayuwa fi na shirhi a cikin yada addinin annabi kaji masoya annabi kenan ko wa basi da daidaita cikin al'umma aiki na kenan ji alfazazi harumu rijal balin nusratu dini ina neman yardar Allah saboda taimakon addini duk yawon da nake abin da nake so nake na kai addini yace da ina da karfi na duk kasashen turan nan gida gida zan dinga bin mutane ina ina kokarin sai na sai na tusa musu addini ka san har gidan fafaroma yaje aiki shehu inda yaje gidan fafaroma yake fitowa ya aiko ya aiko da hadiya yake fitowa da ya fito ku da an kare kafirci inda an yi arba to
فكم ذاب من قلب به بعد خبز fakam ɗaba min kalbin da yawa zuciya ta tsarkaka ta daɗaɗa bihi da albarkar manzala ba da hubzi bayan bacin ta mummunan zuciya da kafirci da shirka da da ƙiyayya da gaba da waye sai ta zo kuma ta zama zuciya ta manyan waliyan Allah to
daren nasu birran shirka huya mabari mutane duk sun san gaskiyarsa baki ɗaya tun ranar aiko shi sun san gaskiya ne shi
walakin na hufin nasu min nasu walakin na sai dai shi aka lamarin hussadu mahasada sun tabbata tilmasi a cikin mutane linnasi ga yan'uwansu mutane yan'uwansa kwarai sha ba hasada ce kawai kenan to a hasi da hummus inna aishaka an idan hasada ne mahasadinsa sai dai kamaci domin rayuwarka kam an kadu tana cikin matuƙar kunci ai ba annabi ba ma duk wanda yake zama na annabi sosai to in mutum ya ce zai mahasada ya shiga uku don ya shiga wuta kenan saboda zai ta ganin abin da zai ta sa shi a cikin kunci da damuwa to
فها هو في الدنيا وفي الدين faha faɗa kika je huwa shi manzo Allah sayyidun shine shugaban halitta fi duniya wa fi dini a nan duniya da lahira
يقال به جيش ويؤمر مسجد ko kuma ka ce a cikin lamarin duniya da lamarin addini dan kaga yuqadu bihi jayshu shine komandan da ake jawo runduna a karkashin sa ta ta fagen fama a karkashin sa take shi yake tsara mayaka da karkaza su da diyan da za a yi komai sannan kuma shine liman kuma a masallaci wai umaru masjidu ka san ba su haduwa ai ina limami komanda ai liman sai dai addu'a na ce in kun fita sai dai ce muku addu'a amma a ce shi ne liman kuma an fita an ɗauki makami ma shi ne gaba wannan sai manzan Allah ka gani to da hakirka min masharafiyin muhammad to warumhun umuru da yiyon samun musaddin masharafiyun wato ƙaƙƙarfan takobi muhannadin ƙirar hindu ƙirar indiyawa kenan su larabawa suna danganta shi wato takobin ya cika ƙarfi ya cika kyau ya cika matana suna danganta shi da ƙirar hindu saboda daga can da suke samun mafi kyan takobi na ƙarshe to daga can ne warumhun rudainiyu da kuma mashi ba rudaini su kuma akwai wasu family ne su kuma ƙera makamai ita uwar family ita ce rudaina shi kuma wato shi mijin nata mai gidan shine samharu eh samharu ake ce masa ita matarsa kuma rudaina to ana danganta mashi saboda aikin su kenan makera ne ana danganta mashi a ce rudaini ko samhari wa sahamun musaddad da kibiya a bar miƙarwa to wa'annan abubuwa guda biyu minhu daga annabi da shirka su suka kare kafirci sai da ya rike makami tukunna Mhm.
fakam annatin lil mushrikina wa fakam annatin da yawa wato kukan ciki wa'ahatin da bakin ciki ya tabbata mushriki na ga kafirai
wa kada hadda min bunyanihim kullara da hati wa kada hadda haƙiƙa manzo Allah ya rushe kullara da hatin dukkan tsawa-tsawa min bunyanihim daga gine-ginansu
yuqarribu ha fi lahazatin sun'a durahati yuharribu ha yana rushe ta fi lahazatin a cikin sa'a ɗaya a rara ɗaya sun aburhatin ga ta ku aiki na tsawon zamani an daɗe ana ginawa to
jafa'ana bihi anna bida kulli shubhati da fa'ana mun ije mun tunkuɗe duja kulli shubatin duhun dukkan rikici an na gabar mu bihi da albarka annabi
idan tabaha al-qur'anu fal ibku muhammad idan hujja ta bayyana gaskiya kenan to fal ibku ƙarya mu gumadu sai sai a kubance shi kuma sai sai sai ya buya
faqad wasala tabligi an gairi fahati to ya ya bayyana ya fito littabligi domin isar da sakon Allah an gaira fahatin ba ta da gajiyawa ba ba gajiyawa manzo Allah
wani da haƙƙi wata haƙiƙi min gairi shubhati haka ne ya bayyana lil haqqi lil haqqi domin bayyanar da gaskiya wata haƙiƙi da tantance ilimi shine ta haƙiƙi kenan shi ilimi a kwankwance shi haƙiƙar yanda yake shi ake cewa ta haƙiƙi ka gani an amin gairi shubhatin ba sauran rikici da zai bari
ولما تناهى في بدأم وفكهة to yayin da ya tike ya kai mutukarsa kai ka ce daɗin abinci ne wafa ka hatin kamar daɗin kayan marmari wato ya tike yadda ɗan adam dole ya ƙaunace shi ya so shi
دخلنا به في الدين من كل وجهة zo da halla sai muka haɗu fiddini cikin addini bihi da albarkarsa min kullu jatin ta kowace fuska aka dinga kwaranyowa eh wara'aita na zai yadkhulu fi dinillahi afwaja ko ta ina din nan
كل سبيل فيها مدى يهمد to kullu sabilin fi ahmadu duk tafarkin da annabi yake ciki yuhmadu abin yabo ne wannan tafarkin ko ko kullu sabilin yuhmadu dukkan tafarkin abin yabo fi ahmadu manzo Allah yana kansa yana cikin sa huwal mulham هو الملهم الموحى إليه المنظم huwal mulham shine abin yi wa kimshe na ilimi al mulham kenan abin yi wa kimshe na ilimi al muha ilaihi abin yin wahayi gare shi al munabbahu wanda yake abin fifitawa Mhm.
فلا فلا لب في الألباب يشبه لبه fala lubba babu wani hankali yushbihu lubbahu da yake kama da hankalinsa fil albabi a cikin hankula gabaki daya dan shi in ya wato hankalinsa ba yin na mutane bane ko ba haka ba yanzu wanda kaga misali idan baka da kosisi dare yayi kana tunanin ya za a tashi gobe da waya mutum ya bacci sosai yana ta zulumi yana tunanin ya za a yi shi ko manzo Allah saboda tsannin hankalinsa inda kuɗi ne a gidansa baya iya bacci to kaga wannan hankalin ba kamar san ya yake ba kwata kwata idan da kuɗi a gidansa ko fifi ne ya rage baya iya yin bacci ya dinga shiga yana fita kenan yana shiga yana fita yana shiga yana fita akwai kuɗi da aka ajiye wanda mai su bai zo ba da zai karɓa banzala a waje kwana a cikin masallaci bai kwana cikin ɗakin ba ba sa kwana tare da kuɗi kaga wannan hankalin kuma ba a masan irin yadda yake ba to ka gani hankali ke na insanul kamil gabaki ɗaya kowa mahaukaci ne a nan a dangane da wannan hankalin ba kuɗi ai ba zaman lafiya ba nutsuwa ba zaman lafiya rigima ta abu kenan sai zulumi Allah Allah kawo mana da dai a yau ɗore mana abin bukata aka ce ba abin bukata an shiga uku to shi kuma zan Allah baya samun hutu ya nutsuke ba komai a gidansa kaga wannan hankalin ba sayin da yake kuma in ba gidan annabin ba gidan da aka ce ba kuma ya ce a watsi kowa ya nasa gugo a su matan kowa ce zai san inda dare mata to ka gani to wa izji a yayin da aka zo masa bitta khayiri da zaɓi fakatara rabbahu ya zaɓi ubangijinsa ya zaɓi ubangijinsa eh ko zama ne ko tafiya ne to da na lailatar isra'i mimman a habbahu manzala ya kusanta lailatar isra'i daren isra'i mimman a habbahu daga abin son wanda ya so shi ne Allah wa salihi ruhul qudusi
wasanihi na biyunsa shine ruhul kudusi shine babban hadiminsa kenan direbansa zuwa ga halara ta tsarki shine malaika jibrilu wannan su hujjadu duk halitta ga baki ɗaya tana cikin rintsawa sannan ba san ne ake ba wannan daren isra'il na tawada'a ya yi ƙanƙan da kai manzan Allah ya yi tawazu'u mutukar tawazu'u kuwa la an zillatin ba don kasancewarsa ƙasƙantaccen ba wa mahanatin ba don kuma rauni ba wa kama ya tsaya bi haƙƙin lahi da haƙƙin Allah dunar siyanatin ba gajiyawa
fa'adnahu minhu hamilan li amanati fa'adnahu minhu ubangiji sai kusanta shi daga zatin sa hamilan li amanatin yana mai dora masa amana amma da ba taba dora wani ba irin ta ko
nuwas ifayin la dunuwa makanati to dunuwas ifayin kusanci na zabi kusancin na zabi ne la dunuwa makanatin ba kusanci na bigire ba fakar kana biya lati laysa wa kana dama ko manzo Allah bai gushe ba laisa ya bu'udu baya nisanta da Allah fiya lati a cikin dukkan halin da yake tare yake daure yake da Allah dam to takhallasa bitadahiri min kulli afati takhallasa ya tsarkaka bitadahiri da tsarkakewar Allah ta azal min kulli afatin daga dukkan aibi ya tsarkaka wannan ko sai annabi
ورقب آدم لم يعد في كثافة sannan ya yi raushi da gaske ya yi raushi da gaske fu'adan a cikin zuciyarsa lam yu'ab zuciyar da ba a aibanta ta bi kasafatin da kauri da kaushi yawa فأدناه تخصيصا له بإنافة fa'adinahu sai ya kusanto shi kusarwa irin tasa ta hasisan lahu don keɓance shi bi inafatin da ɗaukaka ya keɓance shi da ɗaukaka da bibayar waninsa ba نور شفاء أولاد نور مصابة wato kusanci na istifa'in na zaɓi ba kusanci na zango ba a ce yana tsakaninsa da shi kilomita 100 ne ya ƙara yin gaba abin ya dawo kilomita 50 ya ƙara yin gaba ya dawo kilomita Allah ba- ba jiki ba ne balantana ce ga wurin da yake ina jin wani yana cewa wai kaga yanzu ta- tashin da manzan Allah ya zuwa sama ya nuna ma dama a fili Allah a sama yake Kai, wannan an yi shirki Allah ba zubar Allah da iko yake ai Allah ba ya ce mazoya a sama yake kuwa waye yake in kaga haka nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tanazzuli ne ga bayinsa a cikin irin zancen su irin zancen da yake ga bayi so da yawa abubuwan da Allah yake gaya mana a alkur'ani duk mukamin mu ne shi ya wuce nan ai na sha gaya muku irin wannan ko yanzu an ce alimul gaibi wa shahadati ya san gaibi ya san yanzu a gurin Allah akwai gaibi shi ai shine gaibi ba wani zance na gaibi wa shahadati a gurin Allah tabaraka wa ta'ala yanzu irin su kun faya kunan nan shi ya fi karfin ta ta sace kun faya kunan amma ya ga dama sai ya baka di yana yi, ya bai wasu da yawa ka gani to irin wannan abin za a dinga duba ana gani to dan kaji an ce kaza to kai baka da hankali saboda Allah na annabi Allah ba a yi masa mahalli domin in kai masa mahalli to shikenan kai masa jiki kuma shi laisa ka mislihi shay'u ba abin da yake kama da shi in an ce yana guri kaza kai ma to a guri kaza kake ka gani shi yana can wani guri kai kana can wani guri wannan duk abu ne na sha'anin na addini na yanzu da ake yi na mutanen na jadu din nan to
fakana biya latini laisa ya kada kana manzo Allah bai gushe ba laisa ya budu dama baya nisanta da halar Allah fi halati a cikin dukkan halolinsa a cikin kowane hali yake kawai yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala ka gani yanzu annabi Musa mun sha gaya muku tafiyarsa shi munajaci da Allah shi kuma a duru na je munajaci da Allah sai ka ce kuma to ashe kuma ya dawo nan kaga ba za ka faɗa haka ba yanzu annabi ibrahim da ya go kaura daga iraki ya taho masar cewa ya ni zahibun ila rabbi zan tafi wurin ubangiji na shi kuma annabi yunus can ya sa da Allah shi kuma a cikin cikin kifi a ƙarƙashin ruwa ina cewa subhanaka kaga hadiran ma abu kenan ina cikin halin sa'ad da shi kuma kai ma an ce a ƙaramu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajidun mafi kusancin inda bawa yake zuwa ya fi kusa da Allah shine yana cikin halin sujada kaga da in ta kokolwa za a dawo sai a ce yana tsaye tun da ya fi kusa da sama ko to abu ya zama kwamace la haka duk mutum ya dinga sa wani hayaniyar tunaninsa ya dinga abin nan na Allah da shi cewa kai huwa sajidun yana cikin halin sujada shi ya fi kusa da Allah to idan za a fasirin shauki na rukuti dayi idan idan na rukuta dahi wutar begensa wutar soyayyarsa iltahaba ta huru li shauki saboda kunkunan begen
nukaribu hu bi zikiri halan tizari nuqarribu sai mu dinga kusanto da shi bi zikir da ambatansa halan tizai halin nisansa
wannan dawu wal qalbu daw urtiyahi muna yaban annabi wal qalbu zuciya dau urtiyahi tana bin karsashinta kawai tana bin karsashinta a cikin begen an a cikin yaban annabi
dawamul muna fi zikiri wa imtidari dawama guri ta tabbata a cikin ambatansa da yabansa
fadani fakadwa fa kamale to sai ka yawaita don abin da bai da iyaka ne ka shiga cikinsa sai kai ta ta yi yaban annabi bai da iyaka Mhm.
ta'akhkhartu anhu hina taqaddumi azzaba na hina azza taqaddumi to na jinkirta gabarin zuwa ga an- ziyarar manzan Allah hina azza taqaddumi yayin da gabata ta ta wuyata nayi gaba na tafi Madina abin ya gagara to wa qalbi bi nari shawqi huma ayatan ga zuciya ta yi huma ana kona ta binarin shauki da wutar soyayya fayata ne kuma tana karɓar konuwa tana jin konuwa
sa'abiki idza anfattu jam'iyya min dani sa biki min da ni zanne zan yi kukan jini na zan dinga kwaran yadda hawaye na jini idan an faditu dam'iya in na karar da hawaye na
jumu'i li udi anhu kalqadar sana da yanzu dai kam dumu'i hawaye na tana hami tana kwaranya kalkadar kaman zuban ruwa libu an saboda nisanta ta gabarin gabarin garinsa shine madina Mhm.
wala ibba illa alqurb in kana li ba ni da wani magani idan ba na samu kusanci ga madina ba na samu ziyarar annabi in kanan shi ido idan hakan zai samu shine in hakan zai taimaka kenan
takasara an takasara wasafi an karimi sifati siffantawa ta ta kasara ta takaita an karimi sifati ga marin girman sufufinsa ba zan iya siffanta shi ba fi fadli sajayahu wa durati zati saboda fifikon wato tadodinsa tadodinsa sun sun fifita wadda hurati zatihi saboda kuma tsarkin zatinsa shine hakikarsa
wa man za ya uddu ramla fi arasati wa zai iya lissafa kwayoyin rairayi a cikin farfajiyarsa a ce ka shiga sahara ka kidan yi rairayi
da abtu ala al-iradi min mu'jizati na tabbata a bisa korowa a bisa korowa min mu'jizati daga mu'jizinsa ina ta koro mu'jizinsa da ambato kenan wa man za ya kilu al-bahara wal bahru wa zai iya auna teku wal baharu musbidu ga teku mai cika da kumfa nan kana yashe kumfa kana kan fitowa kwano kwano galan galan a ce ka aune ta ga baki daya ya yiwu ba zai yiwu ba to haka yake kowa zai yi wa manzon Allah abu sai dai yayi kuma ya bar tekun haka nan kamar ba a taba shi ba
لقد خاب من رزته كف سماهي man wanda kafu samayihi tafin baiwarsa tafin bai manzan Allah da zai ta juyar da shi da ƙara haɓa wannan kam ya taɓi
وباء صلاه خارج عن صلاه salahun duk wani gyara harijin an salahihi da ya fita daga barin gyaran annabi to ba'a wannan gyara ya tuzarta ya lalace duniya ba za ta gyaru ba sai da gyaran annabi ba ba da gyaran manzan Allah ba duk gyaran da za a yi oho shirme ne ya tu- ya- ya- ya- wannan wannan gyara ya tuzarta ba- ba ba shi da amfani to فمن عاد عنه فيأس من صلاه wanda di ya kauce ga barin gyaran manzan Allah fai a su ku yanke kauna min falahi daga samun rabotarsa Allah ki yashe mu
جوائزك مجموعة في امتداد Maki- makiraya na tsoron Allah su ne ta- wato tadodi kenan na tsoron Allah tadodin takawa majmu'atun abar tattarawa ce fin tidahi a cikin yaban annabi والإملاء وخير العالمين don ko mai lamarin ba zai zama haka ba alhalin fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala